نحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وخاتم انبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkanin dangin yabo da godiya sun tabbata ga Allah tsira da aminci su kara tabbata ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da iyalan gidansa da sahabbansa alherin allah ya kai musu yau muna rana ko in ce dare na tara ga watan ramadan wata mai albarka watan alkur'ani hijira ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara 444 muna fatan ubangiji ta'ala ya datar da mu cikin kaddarawar Allah Allah ya ba mu ikon ci gaba da karatunmu da muka saba yi a kowane lokaci a irin wannan lokaci neman Allah madaukakin sarki ya sa mana daga cikin kyawawan ayyukanmu Allah ya karba mana kuma Allah ya risanta da mu kurakurai idan mun yi Allah muna roƙon ka gafarta mana darasin namu na je dai muna cikin wannan sura mai albarka suratul baqara inda muka tsaya aya ta 141 insha Allah za mu tashi aya ta 142 babu shakka malamai sun ce dalilin saukar wannan aya manzala sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake garin maka idan ya tashi yin sallah yakan sanya alƙiblar shi ma'ana ƙudus a yayin da ka'aba na gaban shi sannan kuma yana saitawa saitin wato ƙudus kaga duk da haka yana kallon gaba kuduskin amma duk da haka ga ka'aba a gaban shi ita ma a matsayin alƙibla ce lokacin da ya zo garin madina da ya hijira ya tar da mutanen madina gaba ɗaya mafi yawa yahudawa na ainihin madina saboda haka allah maɗaukin sarki da ya mashi umarni ya zamanto alƙiblar shi ta ibada ta sallah ta wasu abubuwan da yake sai an kalli alƙibla to ya kalli baitul muqaddas an ce yayi kusan wata shida yana aiki da wannan alƙibla ta kudus wannan yahuda sun yi alfahari da wannan suna jin daɗi suka ce aha ai zai gane gaskiya ba tun daga alƙibla mata mu ce ai sauran kiris sauran shi kaɗan to a zuciyar shi yana so alƙibla ta ta zamanto alƙiblan abinan annabi ibrahim khalilur rahman shine ka'aba har ta kai yana addu'a idan dare ya yi yakan tashi ya addu'a ya daga hannu ya roƙi Allah maɗauki sarki ya juya masa wannan alƙibla kuma yana jiran ya ga saƙo ya zo daga Allah har yana ainihin kallon sama wanda za mu ji aya Allah maɗauki sarki na cewa hakika mun ga a lokacin da kake jujjuya ganin ka zuwa sama to wannan shine ubangiji subhanahu wataala sai ya sabkar da ayar juyawar shi zuwa ainihin alƙiblar da yafi yarda da ita ita ce Ka'aba kuma wannan sai ka ce ce kuce munafikai su faɗa yahudawa su faɗa kiristoci su faɗa duk waɗanda suke masu ƙarancin hankali da tunani suka ce to menene yasa da ga inda yake sallah kuma zai juya kallon wani guri kaga wannan wani abu ne sabo wannan cece kuce ta yi yawa to shine Allah madaukakin sarki sai ya musu zubin goro da masu faɗa cikin Yahudawa da na Kiristocin da na munafikai da na Qurayshawa waɗanda suke jahilansu irin wannan kalmar suke ta me yasa da ga inda yake dauka a matsayin alƙibla yanzu ya dawo kuma ya sauya wayanda maganganun da suke shine Allah madaukakin sarki ya ba su amsa yace sayaqulu sufaha'u sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha qul lillahi al-mashriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim ubangiji ta lace sayaqulu sufaha'u minan nas da sanin zaka ji wawaye daga cikin mutane daga cikin larabawa wawaye daga cikin kiristoci wawaye ba ruwa ko asawaki ne na gada samun ruwa daga cikin kiristoci wawayensu haka cikin yahudawa haka cikin waɗansu daga cikin larabawan da kuma nafukai wanda su daman suna neman kiris su samu abin faɗa to da sanin zaka yi suna cewa ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha yo menene ya sanya shi ya canza alqiblar da yake kanta ada wannan an samu abun fada kalmar subha'u ana iya daura ta akan wawaye ko masu karancin hankali wani lokacin kuma yara kanana da mata suna shiga cikin subha kai wanda Allah madaukakin sarki yace wala tutu wala tutu sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama ubangiji ta ce kada ku ɗauki dukiya ku bai masu ƙarancin hankali wala tutu sufaha amwalakum dukiyar tasu ce amma sai Allah ce dukiyar ku saboda ita dukiya ba a san mai amfanuwa da ita ba mutum dai Allah zai bai arziki amma sai kare masu arziki nashi mutum nawa ne suna yadda yawa wani direba ne wani arziki yake ci wani fulantan ne wani arziki yake ci wani dan aike ne wani arziki yake ci wani sekretar ne wani arzikin yake ci shi yasa dukiyar ta marayu ce amma sai Allah ya ce wa su waɗanda suke riko da dukiyar kada ku ɗauki dukiyar ku kuma ya masu karancin hankali wanda hankalin su bai cika ba dukiyar da Allah ya sanya muku tsaya a kanta kaga anan gurin su fa'a sun zama to yara a wani gurin kuma Allah ya ambaci mata a matsayin wayannan su fahawurin masu karancin hankali don su ma hankalin nasu rigage ne ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikin wato me ake ce abinda Allah na tasa karancin hankali dami da ragaggen addini wata daga cikin mace ta zo ta ce dan me za a ce haka ya aka yi mu za a ce babu da hankali manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa bai zaman to shedal namiji kwara ɗaya sai an hada mata biyu ba ta ce a wannan ku haka ne bai zaman to idan kuna jirin haila ba ku sallah ba ku azumi ba ta wannan haka ne to ai shine kuma karancin addini da kuma karancin hankali da haka kalmar sufahu tana daukan yara kanana tana daukan mata tana daukan wawaye masu karancin hankali kuma tana daukan jahilai da sannu dai duk waɗanda suke maganganu akan juya alƙiblar da manzan Allah yi duk suna daga cikin dai wawayen wa in ma cikin kiristocin wa in ma cikin yahudawa wa in ma cikin larabawan dai Allah ya kira su a matsayin su fahawu zaka suna ta ma walla me ya juyar da shi daga alƙiblar da yake kai Allah sai ce kul ba su amsa ga ya musu ya rasulullah lillahi al-mashriq wai ta gabas kin da inda rana take fitowa ta wane ce ta Allah ce wal maghrib inda rana ke fadawa ta wane ce abin da ke tsakanin mahudar rana da mafaɗarta na waye to allah shi ake bauta kuma shi ya ce a juyo damar shi ya ce a kalli can kuma yanzu ya ce a juyo to meye matsala kuma meye naku a ciki shi ne allah ce ga ya musu lillahi mashriq wal maghrib inda rana ke fitowa da inda take fadawa da abin da ke tsakanin dukkan allah ne kuma shi allah ya ce a haka shi ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma ya hadi man ya sha shi yake shirye ga wanda ya so kamar yadda ya shirye da manzon allah sallallahu alaihi wasallam zuwa alƙibla da yafi yarda da ita shine yake shiryar da wanda yaso ila siratul mustaqim zuwa tafarki madaidaici Allah ka shirya mu tafarki madaidaici na'am wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nas الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم ubangiji tabaraka wata'ala ce kamar yadda shine ya juyar da alqiblar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa alqiblar da yafi yarda da ita shine Ka'aba wa kazalika haka nan ja'alnakum muka sanya ku kusuwa mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ce ummatan wasita al'umma ce wanda take adila al'umma ce zababbiya wadansu malamai sun ce wasita shine al'umma zababbiya wanda Allah ya zabe ta mu za mu riga kowace al'umma shiga aljanna Allah sa mu shiga aljanna mu za a fara wa hisabi ga mu kuma ne na ƙarshe kuma ma mafi yawan 'yan aljanna da a cikinmu ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hadisin da ya faranta wa sabon shirai a lokacin da hankalinsu ya tashi yake cewa ba za ku so ku zamanto ku ne kaso mafi yawa ko rabi na 'yan aljanna ba suka ce muna so mazala ya ci gaba da bayani akan hadisi ya ce misalinku ranar tashin alkiyama da sauran al'umma kaman wata jassaniya ce wanda take da baki-bakin gashi sai ka leka can da daga gashin ko to haka misalin me yake yanda Allah madaukakin sarki zai bayyana al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ma mafi yawan yan aljanna da a cikin mu ne kaga wannan ba karamin gata Allah ya mana ba da haka Allah ce haka na sanya ku ummatan wastan al'umma zababbiya al'umma adila dan me Allah ya zabe mu litakunu shuhada ala nas dan mu zamantu ne masu bada shaida akan mutane akan me zamu bada shaida jiya mun yi wannan maganar ubangiji ta'ala ya faɗi abin da zai faru a ranar tashin alkiyama dangane da dukkan al'ummomin da aka turo a manzanni zai tambaye su shin akwai wanda ya zo muku da sako daga gare ni sai asu ba wanda ya zo musu wazi albarka masala annabi nuhu alaihi salam mutum ne wanda ya zauna a cikin mutanen shi sai dai shekara dubu ba hamsin yana wazi amma za a tambayi mutane su ce bai zo ba duk wani annabi daga cikin annabawa idan an tambayi mutane sai ce asu ba wanda ya zo musu wazi ma da ana min bashirin wala nazir babu wani mai wa'azi da ya zo mana galgadi balle ba mu bishara haka dai kawai muka zauna Allah ya ce fala nas'alanna allazi ursila fala ilayhim nas'alanna allazina ursila ilaihim wa lanas'alanna almursalin ubangiji ta'ala ce sai mun tambayi wayanda aka aika wa manzannin shin an zo muku da sako sa ce ma da ana min bashirin wala nazir ba wani mai wa'azi da ya zo wai har wannan al'ummar ta mu wani zai ita ba wanda ba wanda ya zo masa wa'azi saboda shi ya rayu yana shakarci da shashanci bai bauta ma Allah ba ya rayu yana ma Allah shirka yana bid'arsa yana cin karansa ba baba kewa saboda haka za a iya tambayar sa ta shi alƙiyama ta shi bai taba jin wa'azi ba ka ku ai ƙarya yake yi ko yanzu din da kace ai ka ji wa'azi shi yasa zaka duk wanda bai damu da jin wa'azi ba kun baya so a magana tashin alƙiyama a dan giya da ya sha giya ta kai bai kalmar Allah sa a fasa tashin alƙiyama gaba ɗaya ba aji wa a fasa tashin kiyama don kowa ya huta to da haka Allah zai tambayi su wa'annan wa'anda aka aikawa Allah ce faransu alal mursalin sai kuma mu tambaye su manzanin su masu ce sun isar to yanzu su sun ce ba ku zo musu ba ba ku musu gargadi balle ku musu albishir da wannan ranar cewa akwai rabauta akwai kuma azaba yanzu ku waye shaida ku sai su ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi al'umma manzan Allah manzan Allah da al'ummarsa a kirayo annabi sallallahu alaihi wasallam a kirayo al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga waɗansu daga cikin mutanen annabi nuhu Allah ya tambaye su akan nuhu ya zo musu sako sun ce bai zo ba shi nuhu an tambaya an ce ya zo waye shi da kai ya nuhu ya ce annabi Muhammad da al'ummar shi ai ka san Allah suka fara ruwan aya ai dole sai an gane ya zo ko inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabl arsalna nuhan ila qaumihi an an وانذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم cikakken shaida kenan Allah yace mu ne muka aiko annabi Nuhu zuwa ga mutanansa yace kuma ka gargadi mutanenka tun gabanin wani wuni bai zo musu wanda yake da azaba kuma nuhun da aka gaya masa kamin shaida ya isa tunda ya ce kala ya qaumi qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin an ibudullah an ibudullaha wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار da Allah ko da aka tsaya bai isa shaida ba qala nuhu yace ya qaumi ya ku mutane na inni lakum ni nuhu a gare ku nazirun mubin mai galgadi ne a bayyane an ibudullah akan ku bauta ma Allah kuma wattaquhu ku ji tsoron sa yayi tazir ko bai ba wattaquhu wa tiun kuwa Allah da'a da biyayya ku bi na matsayin manzansa idan kun yi haka sai musu albishir ya gafir lakum zai gafarta muku zunubanku har ya shigar da ku aljanna ya musu albishir ko bai yi ba kaga ko da wannan aka tsaya ai shaida ta isa ko barantana ga suratul nuh wanda usulubin da'awa da annabi nuhu ya babu wani wanda ya iya irin shi yace ka rabbi inni da'atuhum jahara ni na yi musu kira a bayyane na yi musu a asirce na yi musu a amma ina ba abin da kiran na ya kara musu illa gudun gaskiya وإني ya isa alarama كلما mahallin shahid kowane annabi muna da dalilin da za mu ka cikin alkurari ya sanar sako domin ga sunan ayoyin burjik sun fi shirin masaki shi yasa Allah ya ce tumu al'umma ce adila zaɓaɓɓiya wannan da Allah ya kawo wannan shaidar ya bamu ai da mutane ka taɓa an kira mutum ma banza a matsayin mashi- mai shaida da kaga an ce ka zo ka bada shaida an ayyana da kai ne an ga za a yarda da kai ne to dan Allah kai ba za ka ji kunya Allah ba ka tashi cikin mutanen banza Allah da kanshi ya ce ya zabe ka ya sanya ka cikin ummatan wastan al'umma zababbiya al'umma adila litakunu shuhada 'ala nas dan ku zamanto masu bada shaida akan mutane wa yakunu ar-rasul alaikum shahida shi kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zamanto shi zai bada shaida akan ku a'a to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya shekara 2000 da wani abu ko to ta zai bada shaida akan kai da kake nan a Nijar a da magaram ko a Najeriya ko a Ghana ko a Amerika malamai suka ce kowane dare ko kowaɗansu sa'o'i ayyukan da kai za a bujiro su zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a nuna ka a sanar da shi ga wani dan wani ga abin da yake aikatawa kaga ai ya kamata idan akwai girmamawa ka ji kunyar a rika bayyana ka zuwa ga manzanka masoyinka annabi Muhammad amma ayyukan ka tsiya ne ba alheri ba wannan kadai ya kamata a ce ka zamanto mutumin kirki to shine Allah madaukakin sarki yace na sanya ku ummatan wastan litakunu shuhada 'alan nas al'umma ce zababbiya ko kuma adila dan ku kasance mi za ku bada shaida akan mutanen tashin alkiyama wa yakunu rasulu alaikum shaida shi manzon sai ya bada shaida a gare ku shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa abdullahi dan mas'ud karanta mana alqur'ani ya abdullahi a ga yankin ne ka fara susa ko malamin ka zo ta karanta mana qur'ani kai kuma baka iya ba a ga sai dabaru amma kuma abin da ya tambaya ya zan karanta maka alkur'ani ya rasulullah ke da aka sabka ba da alkur'anin gaba ɗaya ɗungurin gum sai manzo Allah ya ce ni ina so in ji sautin alkur'anin na fitowa daga wanina kun san manzo Allah yana son alkur'ani duk mutumin da ga baya son alkur'ani bincike imanin shi akwai matsala shi yasa duk inda ya ji alkur'ani zai tsaya ya ji kuma zai yaba wucewa yake bayan gidan Abu Musa al-Ash'ari sai ya ji ana rera alkur'ani sai da ya tsaya ya ji shi wallahi yana zowa fadai da safe ce ya aba musa ko kaga lokacin da kake rera karatun alkur'ani ina nan gefen kewayen gidanka ina sauraron ka lalle allah ya hore maka zaƙin murya irin ta annabi dauda alaihi salam ko irin ta iyalan annabi dauda ya ce ah ya rasulullah ai da na san ka laɓe kana sauraron na da na ƙara rera maka shi saboda me saboda ya iya ko in bai iya ba ya faɗa haka ha abdullahi da mas'ud ma dan ya iya ne manzo allah ya ce karanta bai inda ya san bai iya ba zai ce karanta masa amma sai kama suratun nisa yana karanta alkur'ani ba kankauta sai da ya karanta aya 41 yace wanda tace fa kaifa idza ji'na bi kulli فكيف ummatin bi إذا shahidin جئنا من كل من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء Abdullahi da Mas'ud شهيدا yana karan gurin sai yace sai manzo Allah ya dafa kafa ana tace hasbuka ya ibn Mas'ud ya isa haka yace ina juya fuska tare kallai sai daga idan shi ya cika da kwallon hawaye wannan abun wannan ya tuna ranar da Allah ya ce mai me kake ganin yaya kake ga idza ji'ina min kulli ummatin lokacin da muka zo ga kowace al'umma muka tambaye ta akan sakon da aka kawo suka ce ba aka ba annaba muka tambaye suka ce su sun zo muka zo da al'ummaka ita ce mai ba da shaida akan wani shine lokacin da muka zo bi- min kullu ummatin bi shahidin kowace al'umma da mai shaida akan ta sune masu shaida al'umma al'ummaka wajina bika kai kuma bayan sun gama shaida akan wa'ancan kai kuma zaka yi mi zaka ba da shaida akan taka al'ummar wannan yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kuka saboda ya san shaida akan al'ummar tashi akwai matsala a akwai matsala malam ya kai yanzu yadda muke dinnan ba sai dai Allah ya sauke ba ga imani a baki ga sufa amma a wajen aiki akwai matsala ko mu gane akwai matsala ba akwai matsala ba kowa ya samu dama sauke cuci dan wanshi ba takalmi wani mai kyau ba ka sauka zuba sallaci da shi suwa za su tashi kiristoci magazawa haka muke ba idan mutum an ba shi aiki a ofis kin shi sau yake ya cuci mutane maimakon ya musu aiki kan shi yake so ma aiki yau rayuwar da muke ciki wallahi idan ka kalle ta za ga akwai matsala wanda yake birni yana so cici dan kauye dan kauye yana so cici dan birni ba kauye zai lodo itace wasu ya wata dabara ya mishi wani bokoko ka zo ka san itace akan jaki wallahi in aka sauke baka dan gida saka cewa kwashe min itira naka ne wata hikima ce aka yi da ka tsinka shi babba wallahi haka ne to da Allah wannan mai dabara wajen itacen da zai sai da sai ya cuta an ka bashi minustar ya kake tsammani balla ce shine daidai a guri kaza ka gani ciyawa za ka ce ya kawo maka idan ya tashi in bahu ne sai ya sa mara kyau a tsakiya ko a ƙasa sai sa mai kyau a sama kai ka zazzage ka jike kaɗai kana gungune wani ba kawai ke nawa wai yana ga ya kawai ɗan birni ba shi da wayo kudin banza yake sama ra'ayi tutar shi idan ga ɗan birni wanda shi kullum daman abincin ma a cikin cuwa-cuwa yake gara ma ba kawai in ka tambaye shi wannan abincin na ka sai ce na gona ta ce ta kan tudu ina ka samu kudin kawo miya kaza ranar da na sai da na sayo kaga ya gaya maka abincin shahalar ne ko amma dan birni fa kullum shi a wata harka ce aka yi da aka samu dan abin nan na sai da dan bai suwa da kaza ne ba kullum shi cikin harka ai ka sa akwai matsala ko yana akwai duhu in ka ce ne harka ba zai iya bayyana ba ba bayani haka kuma muke rayuwa galibi to ai kaga akwai matsala shi da aka ma tana da wahalar gaske shi yasa manzo Allah ya kuka wallahi shi yasa ya kuka kowa ne yana so cuci kowa kuma musulmin wai ake magana walam ara min laɓuyu ba aiban ka na ƙasar kadiri na alar tamami daga cikin aibu ban ga aibun da ya kai tauyar wanda ya kamata ya cika ba inda ba musulmi suke haka nan wani kirista ya musulunta ranar alami su kawai juma'a sai hau motar shi je masallaci an ga masallaci hutu ba motar sai ya koma kiristancin shi ta yake zai oga yare ce kai haba nan na ta ina wani sakircin naku kawai sai suka ɗauki wani motura na koma gidanmu na da da Allah ba cuta da addini ba kana tsammanin wannan wacce girza ya biyo sace mutum yau an waye gari fa kwanaki a kama wani bawan Allah shi satar shi a marko yake gurin ajiyar gawa nan yake sata sata salula gurin inda ake ajiye gawa a wajen makabarta ake sata an ce wani mutum zai shiga cikin rami ya amshi gawa ya gawai za ta fada ya meko wa wani kan arfe gawa da ya hutu bai saman da ba ba salular wannan al'ummar kai aka ce gaba da shi da aka da Allah ba mu matsala mai irin wannan tunanin mai irin wannan tsarin mai tafiya da lamarinta a cikin irin wannan tsarin shi yasa manzon Allah yayi kuka da Allah ya ce fa kaifa idza ji'na min kulli ummati bi shahidin wa jina bika ala haula shahida da yawa zaka sami mu da wani za a ce a dauko abin da yake aiwatarwa a rayuwa na shekara shida a tare yan gidansu kadai famikin shi sai a sa kasatkin a ce su kalla wallahi kafin a gama ba zai iya daga shi ba saboda mi abin da yake aikatawa ya yi muni yan gidansu kaɗai ba masoyan shi ne ko ba masoyan shi ba ne yan gidansu masoyan shi ne to a ce a sa abin da yake a rayuwa na shekara shidda a cikin kasat a ce famikin ka ake so su kalla wallahi sai ya rasa in zai sa kanshi saboda abin da ake aiwata kin na alherin dan kaɗan ne galibi illa ma rahimallah ina ga kuma ranar tashin alkiyama ka tsaya gaban allamul guyu masanin abin da yake boye kuma sai an bayyana komai dalla dalla sai kowa ya ganka ya kamata mu zamanto na gari shi yasa Allah madaukakin sarki ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama na sanya wannan al'umma ta kace zababbiyar al'umma dan ta zamanto za ta iya za ta bada shaida akan waɗanda suke sun gabace ta daga cikin al'ummomi daman mu ne na ƙarshe wa yakuna rasulu alaikum shahida Allah sai mai ta ma yace dan shi annabi Muhammad ya zamanto mai shaida a gare ku shi da nace bai kamata ka zamanto shaidar da manzon Allah zai bada akan ka ba mai kyau bace karka sa takalman mutane a masallaci za ka sami shaida mai kyau kwanan wani limami hoyi ba da sallah sai ya juyo suke gaisa da mutane sallar shi a gaba ya gama gaisa da mutane kuma babu sallar an dauki sallar liman a nan garin ba ka yaka sallar liman hal an samu wanda ya faki hankalin shi tsakanin gaisa da yake ashe ya dauke ta ai ka san da wanda shi aka yi sallah ko to wata irin sallah ce wata irin sallah ce sallar da Allah ce tana hana kwashe wal munkar shi take sa ya sace sallar liman to wannan shine al'ummar a yau halin da muke ciki ya kamata mu gyara mu ji tsoron Allah shi yasa wani lokacin daga an gwado a wata ƙasa wani zai shiga masallaci sai ka sallar shi ya dora akan takamin shi ya shiga ya sallah ya fito na ce ha dan ba nan bane wallahi da takan ba ba za ka gani ba amma ko kun san menene duk wani abu yana da alaka da shugabancin kasar an jefa mutane cikin talauci da jahilci rashin sanin Allah ba abin da za su yi illa wannan mugu halin ga talauci ga jahilci mutum yana cikin rudin talauci ga kuma bai san girman Allah ba ya zai hana ya aikata abin da ya ga dama amma idan ki kalli waɗansu abubuwan da ake sata ai ka san wahala ce malam wahala ce eh barawo ne jara cewa ka neman halak da wuya yake yace wace muku haramci sauki gare ta ta bi komai ma wahala da a lokacin da mutane suke barci shi barawo yana mi yana labalabe yana hudu takami yana tsallaka katanga yana dirawa inda bai san me zai tarda ba to akwai sauki anan ai halakkin tafi saukin nema sama da haram amma mutane ya zasu babu aikin yi galibi babu babu babu dole mutum bai san Allah ba ya rasa yadda zai yi yaga ya kamata kawai ya huda kanshi Allah dai ya shirye da mu da za a wadatar da mutane ai akwai waɗanda suna bulaguro suna zuwa sauran kasashe musamman na musulmi wanda tsarinsu ba irin wanda musamman da mutane a ƙoshi suke ba su da yawa amma ba da mutum ya tashi bai karya ba bai ci abincin rana ba na daren ba shiru ko bai san wasariku wasarikatu ba bai san inda zulma mai ake cewa la zulmun azim duk wanda bai sani ba me zai hana idan ya ga an dan yi sake shi ma ya dan yi sakiya dole ne to saboda haka idan aka samu shugabannin da za su kula da ilimin al'umma tarbiyyarsu tattalin arzikinsu ya dawo kowa ya samu aikin yaushe mutum zai je yana sata dan Allah yau ka muni kana aiki ka samu kuɗin da ya ishe ka bukatun ka me zaka je kana yawo cikin dare ai sai ka je ka huta to ba ka da shi gobe ba ka san kuma baka da sai kaga ayin dan sakaki dole ka yi sata saboda da ka kalli abin sai ga fuskokin da dama ne wanda sai an gyara Allah ka sa mana jin tsoron ka a cikin zukatanmu amma dai ba dalili bane cewa dan ba ka da shi ka saci kawo mutane dan wallahi zaka yi da dama ranar da dama ba ta amfani annabi ya ce sahabbai ko kun san waye muflis matsayaci talaka suka ce a mun sani mana waye ya ce suka ce a wanda ba shi da kadara baya da kudi a jihu baya da abanki baya da sha wannan ba shi ne talakan al'umma ta bai mutumin da zai zo shi ranar tashin alkiyama da sallah daidai wasu lafa yayi ta daidai azumi yayi daidai duk wasu abu na wajibin da Allah daura yayi daidai amma an samu matsala wa shatama haza wa katala haza wa akala bal haza a duniya ya ci dukiyar wancan ya zagi wancan ya ci mutuncin wancan wannan shine matsayaci za a tsaye da shugaban mutane wannan yazo ya ce ni ma ina da haƙi na akan shi wa haza li hasanati sai a dauki wannan a bashi ladan wancan shi ma ya ce kaza shi ma a bashi ladan hatta yafana hasanati qabla an yi qudama alai har ladan shi ya kare bai gama biyan haƙin mutane da ke kan shi ba wallahi ko mugun kallo kawa mutum da mummunan niyya sai an biya shi haƙin shi da tashi da kiyama shi bai ba sani ba kuma a lokacin da ladan ya kare wani ya huto ce nima yana da haƙƙi a kan shi ya min sharri ko ya min kazafi ko ya ci dukiyata to babu lada sai a ɗauko zunubin wanda ka zalunta sai a ɗora maka ba za ce sai a tura ke ci zuwa wuta ta za ka kake daga zunubin da ka ce ku rabu da shi na gama da shi wallahi ko ka ce ku rabu da shi arnan banza ka cuci kanka ne ka cuci kanka ne duk wani lokacin da ka ci haƙƙin wani wallahi ka zalunci kanka ne saboda shi za ka kai mishi abin inda ake bukata za a kai mishin da ake bukata tana yi wa ma inda ka bar shi abin ya lalata shi a banza yanzu ka zalamce shi ka sace in aikin gwamnati ne in bangaren kasuwanci ne ka cuce shi kana ka yi dabara ranar alkiyama ka kai mai kaya inda yake bukatar a kai masa ko kun san tashin hankali galibi mutum da kake cuta a duniya kana cuta shi ne don kana kaunar shi ko don baka kaunar shi don baka kaunar shi ni ya fi tashin hankali a ɗauki abin da kake kauna abai wanda baka kauna a duniya ba ka san mutum shi yasa ka zalunce shi ka cuce shi ka mai kage ka mai sharri ranar alkiyama a diba abin da ka fi so na ladanka da zai kai ka aljanna a ɗauka ɗungurungun a meka wannan da baka kauna a rayuwarka ta duniya ka yi asara ko baka yi ba shi yasa ya kamata mu kyautata halayen dan mu samu kyakkyawar shaida a gun annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce wa ma ja'alna qiblatan lati kunta alaiha bamu sanya wannan alqibla da kuka kasance a kanta a yanzu ba jarrabawa ce ga waɗansu mutane illa li na alama illa dan mu bayyanar dama Allah madaukakin sarki ai ya san komai ko domin huwa allamul guyub shi masanin gaibu ne dan mu bayyana man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala akibaihi waye za a jarrabe shi da irin wannan canjin kai tsaye yayi da'a da biyayya zuwa ga manzon su waye kun wanda za su koma zuwa kafirci dan da wasu ce kai abin kuma yafi karhin mu diya daga cikin yahudawa da suke faɗa shiga musuluncin barin shi alƙibla ya sa sun koma zuwa kafirci su haka cikin munafukai haka cikin jahilan larabawa amma sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam musamman mutanen masallacin ƙuba su ba su da labari tun da wata lokacin babu salula babu intanet kilo mita ko a ce ya ke ta mil bakwai ne bai wuce kilo mota amma ba su da labari aka yi sallar azhar aka yi la'asar aka yi magariba da isha duk sani ba suna cikin sallar asuba sai wani ya zo wanda an yi duk salolin da shi ana kallon ka'aba a matsayin alƙibla sai ya tara su suna cikin ruku'u su kuma gaba wancan tsohon alƙawali ko suna kallon kudus sai ya ce mashi ya ku musulmi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam jiya an sauka mashi da alqur'ani shine mi aya ɗaya ma matsayin qur'ani ce kad unzila alaihi alqur'ana jiya an saukarwa annabi muhammad alqur'ani Allah maɗaukakin sarki ya canza masa alƙiblar ƙudus zuwa Ka'aba saboda haka kuma ku juya kawai liman yana cikin ruku'u sai ya juya suwa ma mu suka juya wanda ke nuna tsananin tsagwaran da'a da biyayya sabon manzo Allah zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma nan ke nuna a cikin su ba yaudara labari in yazo kawai gaskiya ne mu ha yazo mu ha yazo mutum da zai ka labari sai ka dan yi shiru dugo kuma galibin mutane ba su saba ba labarin na alheri ba amma in na shari ne da ya ga an yi aka sai dan irin irin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu an yi wani aka sai dan mutum kaza me ya fa'ida mal fa'ida fi me ne da fa'ida a cikin wannan mutanen da suka ga ka kaje wa cikin facebook ya za su yi me za su iya yi to wallahi mu kiyaye irin waɗannan manhohi ne waɗanda suke ba su da kyau ya zaman to alheri kake watsawa da daga cikin mafi alkhairi ga mutum ya zama yana saka farin ciki ga cikin zukatan al'umma yana daga cikin mafi sharri ga mutum ya zama yana tusa bakin ciki ga al'umma to an yi wata gobara ko an yi wani akasi da kila ma ba rawace aka yi kai yanzu ka rubuta a fasu bukatun ɗazu aka yi sabo ne a gari kaza ne kuma da ka tambayi mutum wani ta ma aiko ma aka yi shi ɗan dakon ƙarya da dakon sharri ka gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda bai bar aiki da faɗan zurba ko shaidar zurba da yin su da fade su Allah ba shi da bukatar ma barin abinci da yi a cikin watan azumi wadda ka in kai kana irin wannan dakon kare ka bar ma azumi aikin ba za ka je Allah bai karba eh ka aika wa guru mutum biyar za ka ga kaza la hawla wala quwwata illa billah musulmi fa wannan ran wani mutum ya ce to ai malam mu tsoro muke ji an ce wani bai aika ba kaza ya same to shi wannan mutum annabi ne Allah ya aiko shi to ina ne suke zance da Allah ya ga mishi wannan ƙarya ce wallahi irin wannan da ya zo ma kawai ka shayi to mutum ya guji ba da labari na shari ba da labari na alkhairi ake sai gashi wannan sahabi ya kawo musu labari sun juya a cikin sallah sun ci gaba da sallah kaga labari ya zo gurin manzo Allah sallallahu bai ce su sake sallah ba sallar su tayi tunda duk waɗannan salolin da aka yi a baya su bu sani ba rakoyi da suka yi a baya bu sani ba yanzu ne suka sani shine annabi ya ce shi ilimi yakan shafe duk abin da ya gabace shi da jahilci da kana tamka tsiya da barna yanzu sai ka gane abin bai da kyau ganewar da kai dalilin ta Allah ya gafarta maka duk barna da kai yawa abin da ya kamata kawai tuba da kuma riko da gaskiya da ka fahimta Allah gane da mu gaskiya to shine Allah ta'ala yace wa ma ja'alna qiblata allati kunta alaiha ba mu sanya alqibla da kuke kanta a yanzu wanda aka canza muku sabuwa ba dan mu bayyana waye mai da'a da biyayya ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waye kun min mayyan qalbu ala aqibai wanda zai koma zuwa ga kafirci shi sai Allah ya ce wa in kanan la kabiratan illa alladhin hadalla lalle wannan canza alqibla din ya kasance wata babban magana ga yawa daga cikin waɗansu mutane sai dai waɗanda Allah ya shirye da su su ne hankalin su kawai ya dauka kai tsaye da ban gabar da yamma ta Allah ce kuma shi Allah ya ce a sauya sai Allah ya madaukakin sarki ya ba su amsa domin akwai wanda suka ci gaba da tunanin to wani an ji yaƙi da shi yayi shahada lokacin nan sallar al-qudus yake kallo wani ma ya mutu duk lokacin ba su yi sallah gaba ka'aba ba to su kuma koyaya addinin su yake tunda a da ba su sani ba kawai sun mutu ne akan waccan alƙibla tsohuwa gashi kuma an ce alƙibla ta diddin har tashin alƙiyama wanda ce ƙaƙa labarin su zai kasance ranar tashin alƙiyama su kenan sun yi a banza sai Allah ce a wa ma kana Allahu li yudi'a imanakum ubangiji bai kasance zai tozartar da imaninku ba ko kuma ayyukan da kuka yi wanda suka bauta ma Allah a wancan yanayin mutuwa ta same su ba a canza ba ai Allah ya karbi ibadarsu ku kuma a yanzu ha mimman yanka da ala akibai ya shiga uku wanda ya ce kai mu yanzu ma za mu ci gaba da kallon kudu tun dami za a ce a canza mu muna nan sai babu ta gani ha gani ganin watan wasu adago amma Allah madaukakin sarki ya kore wannan abana inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim lalle ubangiji ta'ala dangane da al'amuran mutane kan Allah mai rangume ne kuma Allah mai tausayi ne in ba dan rangumen Allah ba ai da duk wanda ya shifka tsiya sai ya girba amma da yake Allah mai rangume ne lokacin da ka shimka tsiya ko ta kai sama daga ƙasa ta kai fanto kare sama na tsiyarka da zunubinka kana tuba sai Allah madaukakin sarki ya canza maka zunubin ya zama lada nasin alqur'ani Allah ce budillahu sayatihim hasana wannan yana daga cikin rangwamen Allah da kuma tausayin Allah zuwa ga bayinsa ya Allah ka tausaya mana sai Allah ya ce qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما تعم عما يعملون عبد الله بن عباس yace aya wanda take ta farko da ta zama ta shafe wani hukunci wanda ake kai a cikin alkur'ani ita ce wannan shine ayar ta shafe alkibla a ce ga wani abu ana yi na ibada ga wata aya ta zo ta shafe shi an koma sabon canji to a cikin alkur'ani abdullahi abu zai ce wannan ita ce kasar kuma masanin tafsirin alkur'ani ne ko ubangiji ta'ala ya ba shi sanin fasara alkur'ani albarkar addu'ar da manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya masa hatta a lokacin da aka karanta suratul kaf da allah ya zano ashabul kaf da karansu yace malamu illa qalil abdullahi abu zai ce ni na daga cikin ɗan kaɗan da allah ya sanar da ni kuma sai allah ya yi tabbatar mashi da wannan saboda Allah ya bashi mi sanin fassara alkur'ani shi yace to ayar da ta fara shafe a shafe wani hukunci da ake kai a cikin alkur'ani wannan ce ubangiji ta'ala ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yanda yake buƙatar alqiblar ta zamanto Ka'aba yanda yake so alqiblar ta zamanto alqiblar Annabi Ibrahim khalilur rahman alqiblar ta zamanto alqiblar ta gida yana son wannan a cikin zuciyarsa saboda mi bin jagoran tauhidi annabi ibrahim alaihi salatu wassalam da haka Allah sai ce kadna ra ta kallubu waje haka hakika ya rasulullah mun ga lokacin da kake jujjuya huska kafin sama gaba sama kana addu'a kana ya rabbi ya Allah ba kawai jiya huska waje kadai ba addu'a yake yi ashe in kana son abu me kake yi addu'a kake ba su rutu zaka zo kana ta yi ba wallahi na son sai sabon moto in na samu kuɗi irin na wani nan wallahi sai haka kawai da su rutu addu'a zake yi da abin da kake so addu'a kake yi da haka addu'a yake Allah ya juya masa alƙiblarsa sai Allah ce naga hakikan mun ga a lokacin da cikin dare taqallub wajhaka fi sama kake daga huska ka kana ya Allah ya Allah ba haka mai addu'a yake ba yana juya huska yana kallon sama to mun ga lokacin da kake wannan yanzu mun karba fa walli wajhaka ko falan walli yanaka qiblatan taraha tardaha yanzu mun juyar da kai mun baka umarnin ka juya alƙiblar da kai da ita in ce mi alƙiblar ka'aba mun ga yadda buƙatarka take to yanzu mun baka umarni ka juya wannan alƙiblar wanda ke da ita da haka fa walli waje haka shatar masjid haram ka juya huskarka a matsayin alƙibla ta zamanto tana kallon ɗaki mai alhurma shine ka'aba kuma ba wai shi manzon Allah kaɗai ba ba wai a garin Madina kaɗai ba wa haisu ma kuntum ko ku kanku al'umma manzon Allah duk inda kuke a cikin asi kake a afirka kake a amerika kake a rasha kake duk in ka tashi ibada allah maɗauki sake ce fa wallo wujuwa kun shi tsarahu ku canza ku juya huska ku ta kalli inda ka'aba yake wannan ai ba karamin darajar ta bane ko wani ɗaki ne kwara ɗaya duk duniya aka ce idan kana so ka bauta ma allah ta fuskar ibada to sai ka kalli gaba inda yake an kaga an sharafa wannan gurin wannan guri ne mai daraja an ɗaukaka ɗakin kuma an ɗaukaka manzon sallallahu alaihi wasallam akan wannan bukatar tashi sai Allah ce wa innal ladina utul kitaba ai hatta su yahudawa da kiristoci daga cikin su wanda suka yi karatu la ya'lamuna annahu alhaqqu min rabbi wallahi sun san canza alqiblar ka zuwa ga Ka'aba wannan abu ne gaskiya ne kuma tabbatacce ne daga ubangijinsu domin sun karanta al-tafsir sai manzon karshe ina alqiblar take shine Ka'aba da yanzu sun ga sun sani sai Allah ya ce ya musu wa'id ake cewa sun sani suka ki sani ko to wa mallahu bi gafilin amma ya amalun Allah bai zama mai mantuwa ko mai rafkanuwa ba dangane da abin da suke aikatawa na kin gaskiya a nan gurin Allah ya musu mi ya musu barazanar cewa idan musu tuba ba ranar tashin alkiyama sakamakon boye gaskiya da sanin gaskiya a kibinta Allah sai ya musu azaba kenan Allah ya kare mu sai Allah ya ce wala in ataita alladhina utul kitaba bi kulli ayatin ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين ubangiji ta'ala yakan taro manzon sallallahu alaihi wasallam da fadawa waɗansu abubuwa yana kwaɗayin waɗannan yahudawan su shigo cikin musulunci yana jin zahin maganganunsu da kuma juya wasu akan cewa to tunda ma haka ne su ba sa ba shiga addinin za su koma kan alƙiblar su tunda ya koma wancan sau da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ma yana nufin ya zo ya kawo musu hujjoji don su yarda ko dan bar ya dan bi san ransu ko sa dan a dan lallaba ko ko sa gane to sai Allah ya taro shi daga wannan shi yasa idan ka tashi bayyana gaskiya ga mutum mai hankali kada ka yi wani labalabe ga ya mishi wannan abin shine addini duk abin da ba haka ba addini bane kuma akan wannan muke idan kuna magana da mutum ka ce ni ahlus sunna ne in dai musulmi ne ka ce mai ni musulmi ne ahlus sunna da ba akwai musulmi wanda ba ahlus sunna ba ko akwai musulmi sufaye wanda sufancin ya kai su sun lalace a yanzu a karkashin sufanci sun fito da hanyoyi daban-daban waɗanda suke mummuna na bautar waɗansu mutane kiri da muzu na allantar da wasu har a sanya waka a rika cewa lam yalidu wa lam yulad shine wa wai bai a hawa heshi ba shine wa ne shine shehu inyas shehu shi ya yi shi shi ya yi kaza shi ya annabawan ma shi ya aiko su sai da wannan ya kare tsaye shi wani kuma da ya tashi ya ce wai sun ce shehu Allah ne wallahi shehu ya yi Allah ubangijin kuwa wannan zariya ko shehu ma ya fi Allah wannan wai musulmi ne an shi sa kenan ka ce kai musulmi ne ahlus sunna kenan ba irin wayancan musulmin yan dariƙa ko yan faira ko yan hakika ba kuma akwai musulmi yan shiya masu zagin wa sahabban annabi Muhammad sallallahu kuma zababbun sahabbai idan mutum yana so ya ci mutuncinka sai ya zo ya ce ai duk abakanka da matanka da gida duk yan iska ne ya wannan jira kake sai ya zo ya ce uwaka kana jira sai ya ce dan iska ne kai an ce da abakanka dan iska ne ana nufin kai mina ne ha kai ake so a zaga ba su ba mutum ya zo kalle ka ya ce ai duk matan da ya aura karuwai ne kenan shi mina ne haka wasu kiyama za a rasu ɗan shi'a ya daga cikin sharaɗin shiga shi'a sai ka ce a shahadu anna abubakar wa umar wa hamsa wa aisha fin nar wai sai ka ce suna wuta yanzu ne ka shigo addinin shi sa ka ce kai musulmi ne alu suna ba ɗan shi'a ba yan shi'a suna cin mutuncin manzan Allah ne suna laɓewa da guzuma su harbi karsana idan mutum babu waɗanda suka zagi Allah ma kamar yan shi'a yau manzan Allah shi ne mazaɓaɓɓen Allah shi fa Allah ya fi so kuma yanzu Allah kawai dubara ta bace mishi ya rasa wa'inda zai gama zababban nashi sai mutanen baza su zama su ne za su zauna da shi su ne abokai su ne matan shi wani ayi ma suna ma nufin kamar Allah ma bai san abin da yake ba kai ne aka ce wannan mutum kana san shi da Allah in ka tashi gama shi da abokai wani iri zaka gama shi su idan ka tashi zaba mishi mace wata iri zaka zaba kuma sai ka zaba mishi wanda take ta baza kuma ayya akwai soyayya to da haka wannan shi ke nuna ka ce kai musulmi ne ahalus sunna ba dan shi'a ba ba kuma wanda yake sufi ba daga cikin irin sufa yana da tattuna yanzu kuma hallo kai ba musulmi bane modore ka sa akwai modore ko ya shagi ya shi ya yi zinar shi ya yi kale kale ya yi femi nijar ya ga mutum shekara 60 70 ya je ya tsaya an bai zakaru ya zo ya dauko katon luleti ya dora kan kujera ya dora daya ka daya wasu yake ya ci shekara 60 ko 70 da katon luleti an yi su kuwa a faransa kuwa abin da shi yanzu yake so ya abin nan da yara ka sha mamaki wallahi tsohin da rotarete za ga su a can galibi illa man rahimallah sai wanda Allah ya wa karfi imani kaga wannan ana kiran su irin lalatattun musulmi kenan wanda suke ganin ba laifi bane su yi caca in ma zinar ta samu sai a danyi wata gashi nan dai kaga lalatattun musulmi kenan kuma akwai no practical wanda shi musulmi ne amma bai sallah in ka ce mishi arne bai da akwai su nan in ka ce kasan mu dan akwai su cikin kasan da ba suke alfahari da musulmi ne amma ba su sallah balle ka shiga Algeria na'am wasu daga ma wai su jikokin annabi ne yayi musu sallah kuma ce irin wani jajayen dan wanda suke tahiya suna bara su sharifawa ne wajen kuka annabi ne bisa sallah shi yasa wani ya zo tarra wani CD irin wanda masu barawa ya dora shi yace kai ana sallah baka tashi ka sallah yace a mu aji kuka annabi ne ya dauke mana sallah sai ya samu yayi balo da wutar da abin da aka shi gaba daya saboda mi haushi ya kama shi ya zaka ce kai jika annabi ne kana ta sarka annabi yana ta sarka ya yan shiwa jikokin shiwa dabino na sarka hasan ya sa a bakin shi ya tauna ya fara hadiya manzo Allah ya daka bai tsawa annabi bai cike yin tsawa ga mutum ba amma sai duka mai tsawa sai da ya amayar da wannan dabino saboda mai jika manzo Allah ne sharifi ne amma jika annabi yana neman saraka ai kaga ya zama to na boge ko ba san dai wani annabi ba amma ba manzo Allah ba sallallahu shi jikokin shi ba sa cin saraka eh ba sa ci ƴaƴan shi kuma ba sa cin saraka to laka duk wannan su ma musulmi ne shi yasa ka ce kai musulmi ne ahlus sunna eh wannan shine kawai wanda kake tafiya akan misalaf salafus salihin karkashin fahimtar alkur'ani da sunna na salafus salihin Allah ya datar da mu to saboda haka Allah madaukakin sarki yace a dan ya turo manzo Allah wala in atanta alladhina utul kitaba da zaka ce ka zo wa yahudawa da kiristoti kana so ka gamsar da su ka zo musu bi kullu ayatin da kowace aya wanda take gaskanta cewa Allah ne maka umarni da ka kalli alqiblan nama bari mu ga maka mata bi'u qiblataka su ba za su dawo saboda alqiblataka ba eh shi yasa idan mutum ya riga idan ba Allah ya shirye da shi ba duk bayanin da zaka bayyana gaida yake kawai batar da shi ne zaka kai kana aiki da alkur'ani da sunna wani ya ce gurbu da su yahudawa ne wai shine musulmin kirki shi kuma yana aiki ne da abin da wai aka tarda iyaye da kakannu kai sabon addini kake da kakannun na da iyayen shekarar su nawa alkur'ani da sunna shekarar su nawa dubu nabi to wanda zai ce shi yana nan akan addinin iya da kakannu in yi lissa ma kakashi na arba'in ma ya kokari kenan ko dubu biyu a amyaki ta ko ɗari biyar ba su kai ba ka gani saboda haka allah ya cewa manzan allah idan ka yi ƙoƙarin ka musu kowace irin hujja wallahi ba za su bi wannan hanyar taka ba da haka wa ma an tabi ta bin kibla ta ka yi mako ba za ka zama ka koma baya ba ka dawo wannan alƙibla ta tunda allah ya baka alƙibla da kake so wa ma ba'duhum ba ma kai tsakaninka da su ba sashen yahudawa da sashen kirista ake cakobi kiristoti wani bangare a cikinsu ma baya bin alƙiblar wani bangare yanzu bai yahude ba zai rakace mai shi kirista ba ne yana ka kaskantar da shi yana ganin shi ne wani bai yahude yake cewa ba muna nufin mu raba musulmi da musulunci mu sasu yahudanci ba ne mun yaka ai mun darajar su sau muke musu walawala babin baɗin ruhun jimalar bahaushe mu raba su da addinin su kuma su zama mu Ka gani to wani sace na yahudawa ba ba sa iya bin alƙiblar wani sace na kiristoci haka su ma kiristocin suna gani yahudawa a kan me suke ba mun karanta cikin darasinmu ba wa qalat yahudu laysa nasara ala shay'in wa qalat nasara laysa yahuda wa hum yatluna mi kitab ga littafi a nasu amma kowane yana cewa wancan ba akan daidai yake ba to wani bangare nasu ma baya bin wani bangare kai dan me zaka bi nasu wala in tabata ahwa'uhum sai Allah ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shine a tabbuna tsakuwa dan adalci tsoro idan ka kuskura ka bi san ransu ka bi san zuciyarsu dan neman zama lahiya dan neman kwadayin su zo ba da ma ja aka bin ilm bayan ilimi ya zo maka ga abinda Allah yake so sai ka bi san zuciyarsu ka bi nasu sai Allah ya ce innaka izal laminal zalimin lalle a yayin nan ku kai kana daga cikin azalimi wannan Allah ya san manzo Allah ba zai ba wannan da mu ne ake da mu ne ake mu al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam mu Allah yake tarawa manzan Allah ma an ce mashi in ya kuskure ya bi su a lokacin ya zauna daga cikin azalmai kamar yadda Allah ya tara annabawa ya ce walau ashraku la walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malu ubangiji ta'ala ya tara sura annabawa wajen 20 da nawa sai ce da sun yi shirka da ayyukan su gaba daya ba ta kana tsaman za su yi wa Allah shirka ne ai su kararru ne katangaggu ne masu bai daga shirka ga Allah hatta annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma Allah ta'ala ya ce mishi me ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من da za ka kuskura ka yi wa الخاسرين Allah shirka da duk aikin da kai ya ɓaci ya rasulullah ai Allah ya san manzon shi ba zai yi shirka ba Allah ce walau taqawwala alaina ba Allah ولو tawil sai تقول علينا بعض الأقاويل Allah ya ce mishi لأخذنا منه باليمين kuma me ثم لقطعنا منه Ubangiji ta'ala الوتين ce da za ka kirkiri wani sashen maganganu wanda ba mu muka faɗa ba ka faɗa ya rasulullah to da mun kama ka da hannunmu na dama Ai Allah ya san manzo Allah la yantiqu anil hawa in huwa illa mi wahayyuha duk da mu ake da mu ake in ka karanta ayar da kai ake kala kuskura ka ce Allah ya ce Allah bai ce ba Eh. in kai haka Allah zai kama ka da hannun shi na dama zai cire maka jijiyar guya ba manzon Allah ake nufi ba Allah ya san daban shi annabi sallallahu alaihi wasallam kararre ne katangegge ne baya magana akan san zuciya shi Allah ya faɗa sai in an mishi wayi Allah ya sa annabi ba zai yi shirka ba ya sa annaba ba za su yi shirka ba ya kuma san su an annabi annabawa da sahabbai ba za su bi san zuciyarsu ba su bi san zuciyar Yahudawa amma muha muha ya muke su ne abin koyi galibi su ne abin koyi da abin da suka yi ya burge su mu ma shi ke burge mu ci gaba su muke kwaikwaya wai da mai kwaikwayo da wanda aka kwaikwaya waye a gaba wanda ya kwaikwayo ai shi ne mi shi ne a baya to kuma Allah ya gama nasu alkur'ani su wa kafirin nan fa min dunil mu'minin ko ma da bayan mu ne ba amma tsari ma nasu muke kwaikwayo in tsarin mulki na suka a shekara 50 yanzu mu shi ne muke yi haka mun zama Allah ba ku mu samu samun naku shine namu kuma da su haka dole a sha wahala shi yasa manzon Allah a wani guda aka tambaye idan ka kuskura ka bi su to baka da wani wanda zai jibinci lamarin ka shi yasa sai bai ta ya Allah Allah ya kare mu saboda muna koyi da su ne kuma baka da mai kama ka agaji da taimako shi yasa sai mu tsoro ko Allah taimakon nashi ma sai ya ga shiru sai a rika yin ruwa wani gurin bai isa ba wani gurin amfani ya kusa sai ya bushe dole sai mun kai koko majalisar ɗinkin duniya ta taimake mu saboda bana ba a samu ce maka ba mun yi lissahi a cikin kashi kaza an rasa kaza kuma da an kasa su yi mi eh ku ko faɗa dai me mana a gani saboda mi ba mu kama Allah ba ne matuƙar kamawa da mun yi riko da alƙur'ani da abin da Allah sauka mana Allah ce da la'akalu min faƙi kuma ta ta adalibu da mun ciyar da kuma sha da ku abinci daga sama da kuma ƙarƙashin ƙasa da mun sauko muka alkhairi mai yawa da za ku yi imani ku yi ayyuka nagari Allah ya ce falanu yannahumi man amila salihan min من dhakarin aw عمل unsa wa huwa صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة ubangiji طيبة ta ce duk wanda yake aiki nagari namiji ko mace Allah sai da ya rantsuwa ce wallahi ka Allah ko bai rantsa ba ai maganar su gaskiya ne wallahi zan raye da su rayuwa mai dadi da Allah ya tambaya rayuwa mai dadi muke yanzu wallahi ba mai dadi bace malaji ne da ka dauki wani kakashi wata kasa in yi shekara in yi zo sai ka rike taranto ni wannan shine ko ko ba shi bane ya girgije ya canza musamman wani yanki da mu Nijar da Najeriya sai dai Allah ya soke kuma na musulmi sai ga mutum kawai kama an sako shi daga likita kuma layi Allah haka rayuwa take wallahi eh haka ne haka ne kana kai shi wani guri sai ya canza sai ya rika wanka ya rika gar wata sabana sabga Allah ya sauke kuma Allah ya rantsa yace wallahi duk wanda yake aiki na gari namiji ko mace Allah ce wallahi zan ba shi rayuwa mai daɗi to daga ashe rayuwa mai daɗi tana nan akan mai ayyuka na gari Allah samu dace da ayyuka na gari to Allah madaukakin sarki ya ce idan har ka kuskura kai haka ka bi son zuciyar yahudu da kiristoci babu shaka a yayin nan kana daga cikin azzalumai wannan da mu ne ake dan a nuna mana illar biyayya zuwa gare su mu dawo zuwa gaban alkur'ani da sunna sai Allah ya ce الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم mm, وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون sayyidina umar da ya ji wannan aya sai ya ce abdullahi ibn salam na'am ya ce ya abdullahi ibn salam wai kai yanzu ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ka san yayanka sai ya ce wallahi yanda na san annabi muhammad saboda yadda na san yayana ne dan tayo a jikin ɗana akwai wani tabo da ya ji ciwo ya faɗi gurin ya warke ni ban san da shi ba amma kam abin da ke jikin siffofin manzon Allah ba abin da ban sani ba Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya faɗi suwa yahudu alladina su ne waɗanda atainahumul kitaba baka ba su at-taura a cikin at-taura na asunfata siffofin manzon Allah da halayensa da ɗabi'unsa da kamarsa da tafiyarsa da maganganunsa da komi kuma sun karanta sun fahimta sun gane ya'rifunahu sun fahimci manzon Allah sun gane shi kama ya'rifuna bana'ahum kamar yanda suka gane ƴan uwansu ƴaƴansu da cikin su misali yanzu da Allah ɗiyanka suna wasa da ɗiyan unguwa sai ka zo ka kasa gane ni wane ne ɗana a cikinsu a yanka haka sai a kika fishiya tiri ko ya samu taɓuwar hankali ya kasa gane ya'yan shi a cikin ya'yan kowa ya kasa gane to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun san shi a yanda sai karance shi sama da suka san ya'yan su inji Allah yarifuna kama yarifuna banahum Allah madaukakin sarki yace wa'annan mutane tsananin hasada Allah ka raba mu da hasada amin wallahi sai giya ce in ta motsa a ka shiga uku sai ta kika mahallaka ita ma ce take su wa inna fariqan minhum wadansu jama'a daga cikin yahudawa Allah ce wallahi la yakatubuna alhaq wallahi suna boye gaskiya ba ka rashin sani ba fa Allah ya ce wa hum ya'lamun kuma sun san gaskiya ce suka boye shi sa sai Allah ce alhaqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin fala takunanna minal mumtarin ubangiji ta ce wannan abin da muke gaya maka gaskiya ce daga ubangijinka ya rasulullah ai manzo Allah da ban ya san gaskiya ce me Allah ya gaya mana wai anake mu dauki ɗaya daga ciki wala in ta bata awahum ba da ba za ka bar malaka mi hmm yin wala yin wala gasir wala in ta bata awahum min ba da ma za ka wani ilmi innaka izan lamina zalimin duk wa'annan darussan za ka ɗauka suka sa a kanka idan ka bi son zuciyar wa'annan mutanen baka da mai taimako baka da mai jibanta lamarinka idan ka bar hanyar alkur'ani da sunna ka bi son zuciyar wa'annan mutanen ko wasu irinsu wallahi kana daga cikin azzalimi ka zalunci kanka wannan shine darasin da Allah yake mana yace alhaqu min rabbika wannan maganar gaskiya ce haka take daga ubangijinka take saboda haka kai mai sauraro fala takunanna minal mumtarin kada kai zama daga cikin waɗanda suke kokkonto akan duk wanda ya bi tsarin yahudu ya zama azalimi kada kai kokkonto akan duk wanda ya bi tsarin yahudawa bashi da bai jibinta lamarin shi Allah dai ba zai jibinta lamarin shi ba kada kai kokonto akan duk wanda ya bi tsarin yahuda da kiristoci ba shi da mai taimakon shi shi yasa Allah ce alhaqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin kar ka yarda ka kasance daga cikin masu kokonto ka zama manzo Allah zai kokonto sai dai mu mu Allah ya mana shi Allah ta fitar da mu akan gaskiya Allah ya gane da mu gaskiya ba mu ikon bi Allah ka shirye mana da shugabannin mu ka nuna musu kurakuran su ka ba su ikon gyarawa ka nuna musu ayyukan daidai ka ba su ikon aiwatarwa Allah ka shiryar da al'umma musulmi na duniya gabaki daya mu riko da alkur'ani da sunna ya Allah ka zauna da kasashen mu lafiya abin da ya fi karfin mu Allah ka fi karfin shi marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya Allah ka sauka mu da albarka da alkhairi da arziki da wadata dan mu ji dadin biyayya zuwa gare ka ya Allah duk wanda yake da bukata Allah ka biya masa abin da muke jin tsoro Allah ka yi mana maganin shi Allah ka samu daga cikin wanda kake yanta a cikin wannan wata ya Allah dukkan alherin da ake samu a wannan wata Allah ka mana gam da ka tar da shi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi